وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافنا shafi na goma sha biyar za mu zai zama na goma sha shida sha bakwai ba kai babu fara'idul wudu'i wannan babu ya na farillan alwala wa amma fara'idul wudu'i amma ka ga farillan alwala fa samaniyatun guda takwas ne awwaluha na farkonta ayyatu qudraniya a wajen wanke fuska faradun farilla ne والماء الطهور دروا من تلكي من الكشوة الطاهر المطهر شين الطهور يا ɗauki waɗannan sunayen guda biyu saboda faɗin Allah da yake wa an zalina mina sama'i ma an tahura yake ma an ɗahiran da ma an tahuran shine a ɗahirul mutahhiru mai tsarki mai tsarkakewa wa huwal mutlaqu shine abin sakewa suna ruwa ba ruwan ba in kace ruwan to sai an ji ruwan ne ruwan kogi ne a wannan zai yi alwala ruwan tsari ne a wannan ba zai alwala ruwan dan wake ne a ruwan rijiya ne wannan zai yi alwala ruwan miya ne a wannan ba zai yi alwala ba amma in kace ruwa to kowa ya sani ruwa ne mutlake da ke shi da kowa ina fata shi ne ma'anar al-mutlaq abin sake wa tura ruwa shi ne ake abin nan da shi alwala amma an kace ruwan to sai an ji abin da biyo baya sannan sai a mar hukunci to yin alwala da ruwa mai tsarki faradun farilla ne wa gasul jami'il wajhi da wanke dukkan fuska ba wani bangare ba faradun farilla ne wa gasul yadaini da wanke hannaye guda biyu ila mirfaqain zuwa gwiwoyin hannaye guda biyu faradun farilla ne kuma in an ce gasulun yadani ana tun daga nan din tun daga nan za ka wanko har zuwa gwiwar hannu akwai wanda in suka fugo alwala suka wanke hannu iya nan na sunna suka yi kurkurar baki suka shaƙa suka fashe suka wanke fuska in suka zo sai su wanko daga nan zuwa nan wai dan da na farko su wanke nan to duk wanda ya wannan ya bar farilla duk har da wannan na ke wankuwa wancan wankewa ne na sunna ga sanin da dai aka ce wanke hannaye a shari'a kuwa nan shi ne yadu kuma har da shi aka ce ka wanke tun daga hannu din nan illa limir fakari zuwa gwiwoyin hannaye za ka wanke in ka wanko daga nan zuwa nan to ka bar farilla wannan din farilla ne bayan an wanke fuska ina fata an gane wancan na farko da ka wanke sunna ne wannan kuma da ka zo wankewa wankewar farilla ce saboda haka har da shi din za ka wanko zuwa gwiwar hannu ina fata an gane ba cewa aka yi wa gasalul ku aini illa mirfaq aini ina cewa aka yi wa gasalul ku aini da wanke wuyan hannu ila mirfaq aini zuwa gwiwar hannu sai ka wanko daga nan amma Allah cewa yi wa aidiya kuma ilal marati fagsilu wujuhakum wa aidiya kumu ko kaga har da wannan ilal marati wannan shi ne yadu kuma sai da aka ambace shi sannan aka ce ilal marati ko da aka ce as-sariqu was-sariqatu faqdu aydiyahuma qarawo namiji da qarauniya mace ku yanke hannayen kaga ina ake yanke ba nan ba ko ba nan ba haka da u aidiya kuma Allah ce ku yanke hannayen su sai ake yanke nan shi da yadu to saboda haka dole ne ka zo wankewan farilla sai ka wanko hannun din ilal mirfaqain zuwa gwiwoyin hannaye faradun farilla ne wa masu jami'in ra'asi da shafar baki ɗayan kai faradun farilla ne wa gasulur rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ba'al ka'abaini tare da idan dunan sawu faradun farilla ne wal fawru da gaggautawa wa huwa al muwalatu shine jerantawa daga wannan gabar sai wannan gabar ba tare da yankewa ba faradun farilla ne wa kaunul jasadi tahiran da kasancewar jiki mai tsarki ne ma'ana ba ka da janaba fitsarin da kai kawanci kashin da kai kawanci sannan ka yi alwala da za ka yi ma sallah faradun wannan farilla ne amma wannan na ƙarshe inda shekin abhari a wajen cewa abhari shi ya kawo wannan na takwas din cewa ba a yin alwalar da za a yi sallah da ita sai ba janaba ba jiki babu haila sai jiki ya kasance ɗahirar mai ƙarfi to sannan alwala take zaunawa haka ya aikin ibada in ta hafa ra'idul wudu farillan alwala sun ƙare alhamdulillah sai ne barka da fitowa ya almajira barka da waya ku ya himma ya ce wala ba barka da fitowa alhamdulillah aka bari shafi ashirin da bakwai ina ne wa nawaqiduhu abubuwan da suke warware taimama kan wudu'i kamar abubuwan da suke warware alwala ne duk abin da in ya faru yana karya alwala to idan ya faru ga mai taimama ya karya masa taimama ka gane ai malam yin ya taƙaita mai ziya ya ce maka wa ma'a wujudul ma'i qabla salat eh mun yi mana jiya bayan abubuwan da suke warware alwala haka nan sabuwar ruwan ruwan alwala kafin mutum ya yi sallah shi ma yana warware taimam wa dududul ma'i qabla salati idan rashin ruwa ne ya sa ka yin taimama ka gama taimamar tsaf kafin ka fara sallah sai aka samu ruwa to taimamar ta ƙarshe wala bi sallah faridatani ba a sallatar farilla biyu bi taimunin wahidin da taimama ɗaya kowace sai ka masa taimamar ta ka gane ai amma alwala ɗaya za ka yi sallatar sallah goma saboda haka akwai masu yin sallar asuba da alwala su ta isha yawwa akwai mai yin sallar la'asar da alwalarsa ta azhar akwai mai yin magariba da alwalarsa ta isha akwai mai yin isha da alwalarsa ta magariba to wannan duka babu ne amma an ce mama ce kowace sallah in lokacin da yayi daga samu ruwa ba sai kai ce mama dama ita ce mama ai larura ce take sa a yi rashin ruwa to idan sallah ta bi ta zo sai ka nemi ruwan in ka rasa baka samu ba sannan ka sake yin ce wa man tayammama li faridati amma mutumin da ya tayammama domin sallar farilla ya ga lahun nawafilu ba'daha in nafil fili a bayan farilla ne ya halatta gari farilla bi ce ba zai mai ta amma nafila ko nawa ne za ka yi ta bayan ka sallar farilla din wa masul mushabi ya halatta taba alqur'ani wa tawafu da yin tawafi a ka'aba والتلاوة دين تلاوة القرآن إن وذلك إن يمي الوضع أيك هذا إبادة واتصل به الصلاة كما إبادة تاسع بدا صلى نافلة تاسع بدا فرلا ينا إدد فرلا يتاشي النافلة كوينا إدد صلى فرلا يتاشي الأوافي كوينا إدد فرلا يكام قراءة القرآن شيني واتصل به الصلاة وإن إبادة تاسع بدا صلى ولن يخرج الوقت الوقت يسلم الكتاب الحمد لله ايه الشماوي شافي لنا شافي لنا 30 ترى ina za mu tashi wata juzu imamatul a'ama limancin makaho yana halatta in ya cika wannan sharaɗin na wajibci da an kana musulman zakaran aqilan baligan عالما بما لا تسيه الصلاة إلا به من قراءة وفقه بك يا يا سني sai kuma ya zama makaho ne to babu laifin bi mace ta ya halatta amma mai askari ya kida ya makaho daga cikin wanda aka karhanta limancin wal mukhalif fil furu'i haka nan limancin wanda ya saba cikin furu'a shine mazhaba ka bi shi sallah ya halatta kana ba malike yana ba shafi'i ko kana ba shafi yana ba hambale ko kana ba hambale yana ba hanafi babu laifi dan ya saba cikin mazhaba ka ji shi sallah wal innini da mai kankanin azzakari a can a baya ba mun ce wal kurau lil khafi an kara kalimati ga dandakakke wannan ma duk kankantar zakarinsa in dai yana motsawa kuma ba dandakakke ba ne babu zai fi ka bi shi sallah wani mujazzami da mai cutar kuturta kuturu ya halatta a bi shi sallah illa an yi fitar da juzamu sai dai in kuturta ta ta tsananta wa ya durra bi man kalfahu yana cutar da wanda suke bayansa bima ya tana zubar da ruwa kudaje suna bunsa to waɗanda suke tare da shi kaga za su cutu da ganinsa a haka to fa naha anhu ana nesanta shi ga barin waɗannan mamu a nemi wani ya yi dumin shi wa yajuzu ulul ma'muni daukakar mamu yana halatta ala imami akan limamunsa mamu yana sama liman yana ƙasa wannan ya halatta walau bi sadihin ko da da rufi ne rufin tsoro ko dake ko saman bene wannan babu ne wala yajuzu lil imami al-ulu amma daukaka na hawa sama baya halatta lil imami ga liman a ce liman yana sama mamu yana ƙasa baya halatta liman ya hau tudu ala ma'amuni akan mamunsa illa bi shay'in yasiru sai dai da wani abu wanda yake ɗan kaɗan tudun da ya hau wanda mamun suke ƙasa da shi abu ne kaɗan ka shirin kamar taƙi ɗaya haka tudun da ya hau wani wuyi da makamancinsa shi ne ɗani biyu ko ɗani ɗaya ko ɗani biyu bai wuce haka ba to wannan babu ne shi ma aka ce wa in ƙasa da imamu awil ma'amumu bi uluwihil kibra wa in idan dai al'imamu limamun nan da aka langwata ya iya hawa tudun da jewusan a shibin take ɗaya ba ko take biyu awil mamumu ko mamun da aka ce ya halatta ya hau har rufin tsoro ko kan bene liman yana ƙasa to fa idan ya nufin a shibira girman kai bi uluwihi da wannan ɗaukakar tasa to faɗalar salatu hu sallar ta ka gane ai shi liman ko ba girman kai in ya hau sama ya tudun da ya wuce shibir da makamanci na sallah ta ɗaya wanda aka halatta masa ma wanda da wuce ɗani ɗayan ba in ya sa girman kai sallah ta ɓaci shi ma mamun da aka halatta masa hawa sama in ya kudura girman kai sallah ta ɓaci alhamdulillah sai ne iziya ta fi nawa shafi ɗari da hamsin wa lissafin harfi lissafin amfanin gona wanda zakka take waje ba a cikinsa kamsatu ausike shine wusuki biyar sa'i ɗari uku idan ka noma abin da ya kai wusuki biyar sa'i ɗari uku ko ka ɗauki ‘ya'yan itatuwan da ake musu zakka suka kai wusuki biyar ko sa'i ɗari uku to zakka tana waje ba wahiya ita sa'i ɗari uku nan arfu riɗilin ma'aunin riɗal ne dubu wa sittini a riɗilin da riɗal ɗari shida dubu da ɗari shida bil bagadadi da ma'auni na ƙasar bagadaza kullu riɗilin kowanne ma'auni nan na riɗal guda ɗaya a wancan lokacin ba yanzu ba mi'atu dirhamin wa samayatu wa ishirin dirhaman ana sai da shi dirhami ɗari da ashirin da takwas duk dirhamin maki da dirhami na kasar Makka wannan duk lissafin da ne yanzu Allah sa ma suna wuce raɗa ne yanzu larawa su su koma kilo ko me za ka saya su kilo ne har shinkafa har alkama ko buhu ne ba za ka saya ba sai an dora shi a cikin da nama har ya yi tatuwa eh har ayaba ni gwani fasiri yana ba mu labarin shi ko sai ba ya gano soyawa amma sai an ɗora a kan mizani saboda ladarara wa ladarara saboda shi kansa awu duk da shari'a ta yi da shi ai wani akwai cuta wani ba yi da nauyi wani bai kosa ba wani kuma ya kosa yawwa ko shinkafa an ce ba nan ko ba wata akwai da suka fara sai da ita da kilo kamar da ake sai da riɗi yawa yawa su ma da kilo ne ba a nan ma amma ba kowa ba shinkafa ba yawa yawa akwai wanda take ba ta yi abin nan ba amma a kilo ne ta ba za a shi ka da Allah ka gani da da a kuloti ba za ka ga kilo a wannan ba su da gaskiya ne to wannan raɗar ɗin ma'auni na ƙasar bagadaza uhuwa kamsu da hukumu sa habbatan shi ne ƙwaya hamsin da kuma fi mina sha'irin mutawassiɗi na sha'ir wanda yake matsakaici ba mai manyan ƙwaya ba ba mai ƙanana ba wa inna ma tu tabarul autuku yawwa ka sani ana lura da wuskokin nan guda biyar ba da wasu mafiya bayan sarayar da abin da yake cikinta bayan an fitar da abin da yake ciki min alhashafi na kirare wani tsuba da ɗanyen ganyayyaki ana nufin tsabar kanta ita ce wuski biyar banda ƙaiƙayi banda kalmami banda ganyayyaki da yake ciki ƙwayar ake nufi sai ta kai wuski biyar to sannan zakka take wajaba wal mukrabi min zalik wal mukrabi min zakatil harfi abinda ake fitarwa a zakkar gona al ushur shine goniya daya bisa goma na abinda ka girba in ya kai wancan wusuki biyar din shi ma su ciye cikin abinda aka shayar min gari mashakka ba tare da wahala ba kamar isama'i kamar ruwan sama ne ya shayar ma da gonar ba kai ka jawo ruwa a rijiya ko ka sa fetur ko gas a janareto ko injin bayi ka jawo ba ruwan sama ne ya shayar ma kai noman ba kai ka shayar da ita ba to abin da ka noma in ya kai wuski biyar za ka ba da ɗaya bisa goma shi ne ushiri wa nisfin ushiri ana cire nisfin ushiri rabin abin da aka bayar a zakar damuna fi ma su iya cikin abin da aka shayar bi alatin da kayan aiki kadda walidi kamar guganni jigo da ake yi da ake shayar da gona eh ko inji yanzu sai ka sayi kuɗi ma sai ka tsima ya yi tsada sai ka sayi fetur to an maka rangon ne za ka ba da nufin ushiri rabin abin da ake bayarwa a zakar damina to alhamdulillah sai ne misala shafi na nawa ɗari shida da nawa ina za a canza wa ƙalar rasulu alaihi salam ɗari shida da sittin da tara manzo Allah alaihi salam ya ce manzo Allah alaihi salatu wassalamu alaihi salam ko alaihi salam wa ƙalar rasulu ko wa ƙalar وقال الرسول عليه السلام من قال عليه السلام يا شيء إن الذي حرم شربها للي أبنجد أن ده يحرم تشنت إتجيا حرم بيعها يا حرم تشنكين فقال أي وأن حديث يازو أصحيه مسلم ba wai shan kawai aka haramta wa jini ba har da sai da ita har da shin kudin ta duka haramu ne wa naha manzo Allah yayi hani anil khaliqaini da ababen cuɗanyawa guda biyu min al'asir bace na abin sha kamar ka haɗa nono da zuma a lokaci guda ka gauraya ka sha shi ne khaliqaini amma ba laifi ka sha nono in ka gama ka sha zuma ko ka sha zuma in ka gama ka sha nono amma ba wai sai zuma da nono kaɗai ba duk wani abu da ake shan sa to kar ka hada kuma da wani abu shi ma na sha ka gauraya kamar masu shan sigili da mancina eh in dai don jin daɗi ne to maza Allah ya hana sai dai in don magani ko likita ne yace ka je ka sha sigili da mancina kaga wannan da sigar magani amma dan a sha a ji daɗi wannan maza Allah ya hana saboda ba sunan nono da zuma aka ambata ba alkali ɗaya akwai yawo ta suniya cuɗanya abubuwa guda biyu minal ashiri ba na abin sha ya hana kowanne ka sha daban-daban wa zalika wannan hani ba wai an hana sha bane an yi kulaka a cuɗanya su a gauraya su inda intibaju a lokacin kwamfada wa inda shurbi da lokacin sha shine amma ba hana sha aka yi ba amma lokacin da zaka sha ne ka gauraya su ka sha shine aka hana wa naha manzo Allah yayi hani anil min anil anil intibazi ko ga yin tsini na dibino da zabi da ake jiƙawa tare ko wa yudau fi inayi a tasa a cikin ƙwarya wa yusabbu alaihi malma a zuba musu ruwa wa yuturaka a basu su tsumu su tsumu hatta ya takammara har su zama jiya in an sha yana bugarwa babu dafawa ba komai wannan a sharhi ne ba ma'anar intibazi dama ba na ta tsini ba dama abu da ake mai tsini ai abu ne da ya tsima duk da damu tsini da ake yi kawai tsamiya ce ake dukawa ko a dan sa suga amma ba a barin ta ma ta kwana ko ta daɗe in ta daɗe ma tsami take ba ta kwana amma asalin sunan tsini daga tsimawa ne ko to ya hana al'ummar dibino da inabi shine intibazi duk dubai a cikin tandu wal mazaffafi da kuma wata gora da suke jikawa wani ha ya yi hani alaihi salam an akali kulli zinabi ya yi hani shin dukkan wani ma'abocin ƙaimi a menene labin fiƙa minas siba'i na zakoki da kuraye suwaye masu fiƙa kare yana da fiƙa damusa kura zaki da sauran wa an akal luhumul humurul ahaliya manzo Allah yayi hanin cin naman jakin gida jaki na gida da ake hawa amma jakin daji cin sa halal ne wa dakhala madkhala luhumul khayl wal bigal luhumul khayl naman doki wal bigal da alfadari dakhala madkhala ya shiga madigarta ya shiga mashigar naman jaki da aka haramta cin jaki aka aka haramta cin doki da alfadari imam mali yace li qawlihi tabaraka li qawli allah tabaraka wa ta'ala domin fadin allah madaukakin sarki yace li tarkabuha wa zina ya halicce ta ne domin ku hausa ku yi ado bai ce li takuluha ba ina fata an gane imam mali a mazhabarsa ya kafa shaida ya kafa hujja da waɗannan ayoyi masu cewa cin doki halal ne ko annabi ya yi umarni an ci doki wannan a wajen yaƙi ne da guzuri ya ƙare yunwa ta kama sahabbai babu abinci sai wasu suka je suka kama jaki jakuna suka yayyanka suka ɗola a kan tukunya har ya fara tafasa yana da huwa aka zo aka ce ya rasulullahi mutane ba yunwa ta kai musu matuƙa ga wasu hasijan ka ga suna suna dafawa manala ya fito daga hemarsa ya zo da sandar ta yana ture tukunyar yana cewa haramu ne a yakin kaibara ne da aka zo yakin kaibara ya ture tukunyar ya kifar da ita yake ba za a ci ya sake komawa an ɗauki tsawon lokaci shi ma dai yunwa ta damu mutane suka zo tun da ya hana cin jaki ai wata kila ba zai hana cin doki sai suka je suka yanka doki aka dafa aka za ka ce ya rasu da Allah ba yunwa ta yi wa mutane tsanani ba wasu hasin yanka doki suna dafa sai ya shiru su ce kuma wannan ai a babu larura ne ita larura ce ta ƙara tsananta shi ya sa ya ƙare ba mun karanta a baya ba mutum yunwa ta kama shi wala ba su lil mutsari an ya kula da maitata wa ya shiba wa ya tazawwada ba mun karanta ba jiya ko shekarun in mutum yunwa ta kama za a daji zai mutu ya tun mushe ba aka ce har ya koshi har ya yi guzuri wala da wannan da an yanka an dafa kaga wannan ababin darura ne imam mali yace ai wannan sura ta suratul nahl kafin a zo wajen warkai da wanda zala wani hamira litar ka buha wa zina a farko ai an faɗi dabbobi an ce walal ama khalaqa da kun fi hakifun wa manafi wa min hata kun ko me al al al'am al ibn wal baqar wal ganam Allah ya ce walal ama khalaqaha timakai da awakai da laƙuma da shanu khalaqa Allah ya halicce su lakum fiha dif'un wa manafi kuna samun amfanoni iri-iri a cikin wannan dabbobin sai ce wannan ha ta'kuluna ai wa ta'kuluna kuna cin min ha daga gare ta kaga wannan an gaya maka dabbobin da ake ci ko da aka matsa gaba kuma sai ce wal kaila wal bidala wal hamira shi ma litakuluha sai ce da tarkabuha ya halitta da domin ku hauta wa zina ku yi ado don shi aka wa yana yin ado to duk da ana hawa raƙumi ya faɗe shi a baya wa ta milu asqalakum ila baladin lam takunu baliki illa bi shikil anqud duk a farkon can da aka faɗa walan abu har ma raƙumi Allah yake tana ɗaukar nauye-nauyen ila baladin zuwa wani gari lam takunu baligi wa za ku iya zuwa garin da kafar ku ba ballantana da lamsu irin na lakuni illa bi shikin azuri sai da wahalar da rayu sai da wahalar rayu amma lakuni zai dauka ya kai kaga shi ma ana hawa ana ci amma waɗannan ba magana ce kawai da tarkabuha wa zina Allah ya halice ta da tarkabuha domin ku hauta wa zina ku yi ado saboda haka imam mali yace a wada kalamar kala luhumul kai wal jigari namomin doki da alfadari da kalamar kala ya shiga mashigar naman jaki wajen haramci bi kaulin lahi tabaraka wa ta'ala bi tarkabuha wa zina a cikin suratul nahl wala zakata kuma babu yanka da zai halatta maka shi fi shay'in cikin wani abu ne na waɗannan dabbobi jaki da doki da alfadari ko kayanka da suna Allah haramun ne mushe ne ba za a ci ba. Illa fi humurul wahashiya sai dai cikin jaki na daji, shi wannan yanka da bisimila yana aiki a cikinsa. Jakin daji mai zane-zanen nan sai ne zubra, in ka yanka da bisimila sai ka ci maza Allah ma ya ci a zuwa a tafiyar su hajji. Alhamdulillah, wala ba ka da akan tsayi ba, sai ne Ashiyatul Adawi bara ina ne hasiya da rijiyar da talatin daidai sama ko a ƙasa hashiyatul adadi da rijiyar da talatin ina zan tashi daga ƙasa ne to ta ta biyu daga ƙasa wa zahiru kalamihi mabayyanin zancen mai risala da yake maka sun mai nuru a sabi ahu ala zahir ya dai wa zira'ahu ko wa kada hana alai a sabi ahu a ta yi bulgar mirfaƙaini to mabayyani wannan zance na mai risala annahu la yumsahu ko ba a yin shafar gwiwar hannu domin cewa ya yi hata ya buruga limir faƙaini har sai ya iso ya zo gwiwar hannu in ya zo kaga ba sai ya tsallaka ta ba ke zahirin zancensa kamar ya nuna ba a shafar da Allah hatta domin ita hatta daga cikin abin da kake fa'idantarwa tana zuwa ne da rigayati ga kaiwa matuƙa wato iyaka hatta to za ta faɗi ƙarshen iya abin da ake bukata hatta yarji a ilaina musa ko gayar shi ne sai annabi musa ya dawo hatta duga nufa kaina har sai ya kai gwiwar hannu zuwa gwiwar hannu ke ba a shafa har da gwiwar a zahirin zancensa kila amma wasu malamai suka ce mai risala arada ma'al mirfaqaini yana nufin ma'alimin faƙaini tare da gwiwoyin hannaye da yake hatta da buluga limin faƙaini har sai ya kai gwiwoyin hannaye to ba kaiwa kaɗai ba sai ya haɗa ma'al mirfa ƙaini har da gwiwoyin hannayen kama ta kaddama fil wudu'i kamar yadda wannan bayani ya riga ya gabata a cikin hukuncin alwala izin izin tayammumu domin taimama badalun alu musayya ne na alwala eh ba a yin alwala kuma a yi taimama kamar da ba a yin taimama kuma a yi alwala kun da wannan man da wani shi taimama badali ne musayya ne na alwala to tunda an ce ita ma alwala wa aidiyakum ila ila almarafiqi to to da aka zo ce mama manzo Allah ya sako zuwa gwiwar hannu to ana nufin ma'al marafiqi ne wal masu shafan ko ila almirfaqaini zuwa gwiwar hannu bayan ka samu bayan hannu ka zarto har zuwa gwiwar hannu sunnatul sunna amma a alwala ka wanko har gwiwar hannu wannan farilla ne wa ilal ku'aini ko amma ka sako daga ɗan yatsu ilal ku'aini zuwa wuyan hannu faridatun shi wannan farilla ka gane ai bambanci shine ayar ayoyin alqur'ani guda biyu ayar alwala take fafsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarajiq wannan duka a farilla ne ita kuma taimama da aka ce famsahu wujuhakum ya ka ce wa aydiyakum min ya ce wa aidi ya kuma ilal marafiki to nan ku shine yadi to sai zama safa ilal ku aidi faridatu shine farilla amma ka zarto bayan ka sha ko guyan hannu ka zo gwiwar hannu shi kuma sunna ne alamatul muktasar haka yazo a cikin littafin muktasar kalil wa ta'aqubuhu wa ta'aqabahu allamatul busadi al-allamatul busadi yayi masa ta'aqibi ya bibiyi zancen ne muktasar da anna mazhural mazhabi cewa kauli mashhuri a mazhabar malikiya anna al masail al mirfaqaini shafa na taimama zuwa gwiwoyin hannu yake wajibu wajibi ne a gane ai ibtida'an da farko wa inna man kilahu sabanin idan tasara idan ya taƙaita ne alal ku aini a wuyan hannu wa sallah sai yayi sallah sannan sai ya tura a ce masa abin taimakon nan iya wuyan hannu ya shafa bai kai gwiwa hannu ba to fal mashhuru qawli mashhuru in sai da ya sallah ya tuna annahu yu'idu yana sakewa cikin lokaci a cikin lokaci in lokacin ya fita ba zai sake ba wannan in ji allamatul busadi intaha a nan zancen sa ya kare wa nahahu ya kawo irin makamanci wannan zancen fil jawahir a cikin jawahirul ikilil sharhi muktasar khalil din shi kuma muktasar khalili ba akwai kuma jawahirul iklim fi sharhi muktasarul khalil to shi ma mai sharhi ya kawo in wannan zance na allamatul busadi wa zada amma shi mai jawahir ya kara yake wa yukallilu asabi'a mai taimama yana tsatsefe tsakanin yan yatsu wa yanzu katima kuma yana tuɗe zobe ko ma zakarau irin abin da ya ambace shi min takabir al-asabi na tsatsaye an yatsu huwa qawlu ibnu sha'ban shi ne gwada ibnu sha'ban yake kamar a alwalali ne za ka tsatsaye an yatsu a taimama ma an kai shafa ka dawo ka zo ka gama shafan za ka shafi tafin hannu za ka tsatsaye an yatsu wala arifu da gairi yake a wajen shehi sai wannan shi ma sha'ban din yake ban san wannan hukunci ba a wajen wani ibnu sha'ban ina fata an gane to alhamdulillah sai ne askar babu na nawa eh
shi ne suna alwala to shi ana yi daban-daban amma shi ke noma in ta kamo
kwarai kuwa a shi to in ka zo wankewan farilla ka wanke fuska to in ka zo wanke hannu ina za ka wanke eh bayan ka wanke fuska wa aike kuma ila almarafiqin eh shi ma daban daban ne to ai shi ba a hada ne wacce wankewa ce ta sunna in ka zo ta farilla ko ka wanko har da inda ka wanke a sunna din sannan ka wuce zuwa gwiwar hannu na shi ne nan ba shi a ɓangaren shafa duka gaɓoɓin farilla ne fuska ne da hannaye ina za mu tashi tashi na sittin da nawa sittin da takwas askari fasulun almunfaridu bi salati mutumin da ya kaɗaitu da yin sallah ma'ana ya yi sallar farilla shi kaɗai to yundabu ilal a'adati fi jama'ati an so ya sake sallar nan cikin jama'a idan ya ga wasu za su sallaci irin wannan sallar da ya shi kadai ya je ya shiga cikin su ya maimaita wannan sallar illal magariba sai dai magariba in ya yi ta shi kadai to ya rufe in ya ga wasu suna yi ba zai maimaita ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko magariba da ma ita ce wuturi na sallolin yini gaba ɗaya ko to ya riga ya yi wuturi na wannan yinin in ya je ya maimaita a cikin jama'a to bai samu wuturi ba in ya haɗa uku da uku sun zama nawa shida ka gaba wuturi wannan yinin gaba ɗaya sallolin da yake yi na farilla da na lafiya duk shafa'i tun da alfijir yahuda yake shafa'i rakata ne ba zai shafa'i sallar asuba shafa'i ce sallar walaha ko raka'a nawa yayi ko biyu ko hudu ko shida ko takwas ko sha biyu duk shafa'i ne sallar azhar raka'a hudu ne rawatib da ake kafin azhar su ma shafa'i ne ko biyu ko hudu ko shida ko nawa ma yayi da duk ne nafilfilin bayan azhar shafa'i ne nafilfilin da ake kafin ayi la'asar shafa'i ne sallar la'asar kanta hudu ne shafa'i ne to ba zai samu wuturi ba sai yayi magana yanda a dare ake cika da shafa'i da wuturi to haka nan a yini ake cikawa da wuturin sallar magariba dalili na farko kenan ba zai yiwu in ya yi ta shi kadai ya zo ya maimaita ta a cikin jama'a dan zai zama a wannan yinin gaba ɗaya bai samu wuturin yini ba in ya maimaita ta dalili na biyu kuma wannan sallar tasa da ya yi ita bukutarinta dama ta aitacce ne shi da ya yi ta yanzu ya zo ya ga suna yi tasa ta fi ta tafi a cikin mukutari su yanzu ka yadda a cikin daruri suke yi inda mukutarin ta takaitacce ne aka ce yuqaddaru bi fi'liha ba'da tafsili shurudiha ana kaddara mukutarin magariba bi fi'liha da aikata ta daga kai raka uku na kafi assalamu alaikum mukutarin ta ya tsare to kai da kai a mukutari zaka je ka bi yi a laruri to saboda haka magariba ce kadai wa kazal isha haka nan mutumin da ya sallar isha shi kadai ba zai maimaita ta a cikin jama'a ba ba a da wuturi in dai bayan yayi shafa'i da wuturi shi ba sallar isha da kai kai kadai in ba kai shafa'i da wuturi ba za ka iya maimaita ta a cikin jama'a domin falalar jama'a amma in ka riga ka yi shafa'i da wuturi to kai ma ka rufe na? Eh. zai iya ji domin samun falala ɗin in a zahar ne ko la'asar ko isha ko asuba inda ya saba da mutum a wannan ba matsala zai mu yi karatun nan ba kanin ko wucewa gaban liman walau kama bayna yadayil imani wa amkanahu al-iktida ujaza a ji muka kwana na jiya ko yawa wannan ya halatta ba komai sai dai mun ce idan babu uzuri aka kawai da wuce gaban liman yayi makaru in kuma akwai larura ta rana a bayan bayi inda zai tsaya sai a rana ko ruwan sama ne ya taru ba zai samu tsayawa ba sai gaban shi ne da gurin tsayuwa wannan babu karhanci to shi wannan da zai maimaita sallar na a cikin jama'a yu'idu bi niyatil farj yana sake ta da niyyar farilla dan cewa yanzu a zahiri na sila ce wacce da kai take farilla amma in ka zo tunda farilla suke su limamin ka da niyyar farilla yake yi kai ma za ka maimaita ta da niyyar farilla saboda kawai ibnu abbas da aka tambaye shi to in mutum yayi sallah shi kadai ya zo ya tarar da jama'a zai bi su ya sake wannan sallah tare da jama'a wacce ce zai ɗauka a matsayin farilla wacce ya yi da farko ce farilla wannan nafila ce ko wannan da ya maimaita cikin jama'a ita ce farilla wacce ya da farko ce nafila sai ce a wa anta taj'alha dama kai ne kake bai da sallah ta zama farilla ta zama nafila yace ka bar wa mai ita a cikin guda biyu in ya taje wacce ta ji maza ya dauke ta farilla wacce ya ga ta fi dacewa da nafila ya batta a nafila to tun da haka ne in ka zo sakewan za ka sake ta biniyatul farilla saboda baka sani ba ko wannan din da kai cikin jama'a ita Allah zai dauka ya kai ta cikin fayil ɗinka na farillai wancan da kai kai kaɗan wata kila a kai ta cikin nafilci la budda dai ɗaya ta zama farilla ɗaya ta zama nafila to amma kai ba kai da yakini wacce ce farilla wacce ce nafila saboda haka in ka zo sakewa za ka sake kai biniyatul faradi da niyyar sallan farilla wa yukrahu li ghayri ratibi an karanta a wani mutum wanda ba limami ratibi ba iqamatul jama'ati ya tsaida sallar jama'a tare da mamu ba'adahu bayan liman ratibi yayi a cikin masallacinsa labin aka ce amma banda aka san wannan ba karanti liman ne ya fito ya kala da wasu masu gaggawa ko matafiya suna sauri har sun yi sallar da limamin su to shi babu karhanci ya wuce da jama'arsa su yi sallar su da suka saba yi a lokacin ta ina fata an gani amma in shi yayi wani daban ya zo da jama'arsa kuma ya maimaita sallar nan wannan makaruhi ne sai dai su fito wajen masallaci su in suka yi tayiwu amma da zakar hanci wala takraruha wala maimaita ta ka gane ai dadin wancan adabin ta sai anan zadin akafi da aka kore kar hancin to haka nan babu kar hancin takraruha maimaita salatul jama'a bi masjidin a masallacin da larati ba lahu bai da limami rakibi kamar masallacin tasha ko masallacin bayan gari wanda babu liman tsayayye du kawai matafiya ne duk wanda suka zo suka tsaya yin sallah daga cikin su za a samu wani ya limance su sai samu mota su wuce to wannan ko ba a cikin anguwa ne in ya zama mutanen duka kasalallu ne ko duka su manoma ne ba wanda zai iya tsayawa ya ba da sallah lokaci biyar kowa ya tafi kasuwa kowa ya tafi gona kowa ya tafi wajen aiki ba mutum ɗaya da zai iya tsayawa duk salloli biyar ɗin nan ya jagoranci sallah wannan an yi ta dawa ne waccan sallah an yi ta dawa ne to wannan kan ko mutum goma ne za su zo da jama'a ke sallah da limamin su a cikin babu karhanci amman adraka ba'da salati wanda ya rubuci wani bangare na sallah yana nufin ya samu wata raka'a ko wasu rakawoyin sallah da subuti kenan wata raka'a kuma ta tsere masa to fa lam yaqum ba zai miƙe ci ko raka'o'in nan da suka tsere masa ba illa da salami imami sai bayan sallaman imami duk gaggawan ka dai ka jira sai ya sallame sannan ka tashi karama ko abin da ya tsere fa in qama qablahu ko idan ya miƙe kafin sallaman liman to lam ya'tadda bima fa'ala kar ya dogara da abin da ya aikata da rafkan ruwa wa'ada ya dawo ya zauna liman ya yi sallama da ya kuma domin ya sake tashi ba da bayan sallaman liman ka gane ai kuma ba wata sujjada babu rafkanuwa saboda wasahu limamuni ya hamidu hul imam wata rafkanuwa da ya ji kamar liman ya yi sallama ya miƙe sai ya ga kuma a shi har yanzu liman a zaune yake bai yi sallama ba to ya dawo ya zauna in liman ya yi sallama sannan da ya kuma ba da ya tashi bayan sallama lima da ya ƙabiya ma fata ko lalle ne wannan lamun amri ne da ya ƙabiya ma fata lalle ne ya rama abin da ya tsere masa ala sifatihi a bisa siffar yadda ya tsere masa raka da ake yin fatiha da sura a bayyane ya karanta fatiha da sura a bayyane ina fata an gane wacce ake karanta fatiha kadai ba sura ya karanta fatiha kadai inda ta tsere masu wata zurakun salatu ana lissar falalar sallah cikin jama'a bi raka'atin da samun raka'a ɗaya cikakkiya la bi duniya ba a samun falalar salatun jama'a da koma bayan raka'a ɗaya ka zo liman ya ɗago daga ruku na ƙarshe na raka'ar ƙarshe kai ka bar harama ka bi shi sujjada guda biyu aka yi tayyiya liman ya sallame to lakin na wuce da shi alfarmar da aka yi masa ya guri yana ginawa ala ihrami akan kabbara haram masa dai a bayan liman in liman yayi sallama ba sallamewa za ka yi ka tashi ka yi sabuwar iqama da kudura sabuwar niyya da kabar harama amma dai baka samu ko raka'a ɗaya ba fa in adrakahu raki'an idan ya riski liman a halin ruku'u au sajidan ko a halin sujada to anan kabbara biyu zai yi da farko kabbara lil ihram zai yi kabbara ta harama ta farilla thumma sannan yayi kabbara ta biyu lil hawi ga sunkuyawa ruku'u ko ko sujada da yawa akwai wanda suke jefar da sallar sa anan mutum ya zo liman ya yi ruku yana gaggawa sai ce Allahu akbar kawai ya tafi ruku to in kabbara harama ce to ina tsayuwarta domin tsayuwa domin kabbara harama wal qiyamul hafaradu ko in kuma kabbara tafiya ruku'u ce to ina ta harama kaga aiki ya duka yawwa ala duk yanda aka jira mutum ya dawo masa in ka dauke ta a kabbarar harama to ina tsayuwarta inda kawai Allahu akbar kai in kuma ka dauke ta a ta tafiya ruku'u to ina kabbarar harama da kai wata kaga duk babu saboda haka dole shi yasa malai ya kawo wannan mas'alar anan in ya riski liman raki an ausa gidan to anan kabbara biyu zai ta farko lil ihrami ta harama ce kuma a tsaye kuma sannan lil hawi yayi kabbara ta biyu ta sunkuyawa ruku'u ko sujjada وقائما واو يا الذي أي وإن أدركه قائما إن كما يارس كيشي نأجي وللإهرام فقط كبر هرما كوي بي لا ما أجي كذا مش كما تأيور قوة شيكي فواو تأيور كبيكي كان تفاتيها بسورة ko tsayuwar dagowa daga ruku'u ne ina fata an gane in dai a tsaye ka same shi to kabbara harama kawai za ka yi in ta dagowa daga ruku'u ne in kun tafi sujjada ai za ku yi wannan din wallahu a'lamu Allah shine masani Mutum? Ha? Kar ka ce sallah ta bai raka a tabar shi. In sallah ta bar shi bai samu ne kenan gaba. Ka ce ne? A to wannan kuskure ne sun bar sunnoni sunnar bayyanawa. Eh? kamar magarba da isha za ka ce ko an fi samun da irin wannan lalle ne wajen karatu za ka yi irin abin da liman ya yi a wajen karatu wajen zama ne za ka yi gini kamar mai sallah shi ka yawa amma wajen karatu dole irin wanda ya yi karatu da kawai biyun farko da karatu fatiha da sura kai ma an ka tashi haka za ka jeranto amma wajen zama ne za ka yi kamar mai sallah kai kadai abinda ake nufi in raka a ɗaya ta barka ta sallar isha ka gane ai ko kuma ka samu raka a ɗaya rakawai uku sun tsere ma to yanzu idan ka tashi wajen karatu rakawoyin da za ka kawo masu fatiha da sura ne guda biyu ta ƙarshe ka kawo sa fatiha kaɗai a asirce wannan wajen karatu ke amma wajen zaman tahiya in ka kawo raka'ar farko za ka zauna ka gane wajen gini wajen gini kalmar salli wahadahu wajen karatu kama fa'ala al-imam wannan shine rikicin wajen karatu irin yanda liman yayi baka nan yayi rakawai sabbi na farko a bayyane wannan ta uku ne ta asirce kai ma an kallo lamakon sa haka za su amma wajen zaman tahiya ba irin yanda yayi za su ka gane ai ya ka samu raka'a ɗaya ne ta ƙarshe to a ɓangaren zama kamar ka samu wannan da ka kawo ta farko bayan sallar malama ita ce ta biyu in ka haɗa da waccan ka samu biyu ka za ka zauna duk inda aka yi raka'a biyu ana zauna in kai fatiha da sura a bayyane za ka zauna ka yi tafiya domin ka haɗa da sani ma an samu biyu sannan ka tashi ta biyu bayan sallar malama za ka kawo ta fatiha da sura domin ita ce ta biyun ka kai da ka tashi kuma a bayyana in ka bayyana shi to in ka yi ta ba za ka zauna ba amma shi liman da ya yi wannan zaunawa ne ko amma kai in kai wannan tun da ka zauna a waccan wannan ba za ka zauna ba sai ka tashi kuma ka kawo ɗaya a asibiti kaga ka ka sake samun biyu sannan sai ka zauna kai sai ya kai sallama amma wajen karatu irin yadda ya yi biyun farkon nan duka za ka yi da karatu amma da ka farko fatiha da sura a bayyane za ka zauna kai tahiya in ka tashi ka kawo fatiha da sura a bayyane ba za ka zauna ba sai ka tashi ka kawo a azurtar da fatiha kadai kai sallan sai ne a tsarabul masali eh eh shi ma shi ma rafkanuwa ne shi ma rafkanuwa ne kuma yana tare da liman liman bai yi sallama ba shi ma ya jira yawa wanda suke ban san hukuncin ba in suka wannan sallamar ko sun gano liman bai ba shi kenan sun sun yi ba za su maimaita ba in liman ya yi ba sa yi to wannan shi ne abin da ya bata sallah yanzu ka ɗauka ka yi rafkanuwa ne a cikin sallah sallamar ka ba ta da gurbi sai ka jira kuma in liman ya yi sallama sannan ka sallame in baka biyo bayan liman da sallama ba ka dogara da wancan sallama ta rafkanuwa to sallar ka ta baci saboda ko sallama kai ba ana ƙara ruku'u gaba da rafkanuwa ko a ƙara sujjada da rafkanuwa duka wannan in kana tare da liman liman ya ɗauke maka duk da ƙari ne ba laifi ba ina ne akwai akwai fasuru wa arkanu salati rukunan sallah wace sallah sallar gawa ko maimakon ce wa arkanu salatin janabi to yace wa arkanu salati rukunan sallar gawa anniyatu kudura niyya wa arba'u takbiratin da kabbarori hudu fa in zada idan yayi rabkanuwa ya ƙara ta biyar ko ya ko ya danganta ƙara ta biyar lam yuntazar ba za a saurara masa ba wato a sallame kar a saurara wai har sai ya gama addu'arsa ta biyar yayi sallama eh ku tsale shi ku ɗauke gawar ku kuce in ka sallame ka same mu a makamar a nan ne kadai aka samu ka riga liman sallama kuma sallar ka bata ɓaci wa inna ƙasa idan ya rage kabbara daga cikin hudun sai ya kabbara uku sai ya assalamu alaikum tubbiha lahu ayi masa tasbihi a ce subhanallah sai ya sake yin addu'a ta hudu ya kawo yayi kabbara ta hudu yayi addu'a sannan yayi sallama kuma an ga maka da babu sujada kabul ko ba da ba ba a sujada babu rabkan zuwa cikin sallar gawa fa in raja'a lahu da kuka ce masa subhana eh a akwai akwai lahu akwai lahu eh ka saka amma an idan babu ma ala kaddarawa fa in raja idan ya komo lahu domin wannan kabbara da ya kawo ya dawo yace Allahu akbar to raja kai ma ma mu ka komo kai kabbaran ka sake yin addu'a wa illa inda kuka ce subhanallahi kawai yayi tafiya sai ya sallabe ya gama yana da yakini sai a turayin fa hudu yayi ku kuma kuna ganin uku yayi to kabbaru ma mu su yi kabbara wa sallamu su yi sallama to tun da shi yaki bai kuma sallah ta inganta wato amina kullum Allah yakini ne shi a yakinin sai yana ga hudu yayi ku kuma a yakinin ku kuna ga uku yayi to kaga aka ce wa in ta yaqallal kamala amila ala yaqini yawa ko nan ka'idar idan liman yana da yaqinin cikar sallah to amila ala yaqini abin abin da ya faru kenan ina fata an gane eh idan kuka masa tasbihi in ya dawo ya sake yin kabbara ta hudu to shikenan kuma sai ku yi kabbara ta hudu ku saurari sallamansa wa illa in ko bai saurare ku ba to kabbaru ma mu yi kabbara ta hudun amma babu tsayawa addu'a inda limamin ku ya tafi ba yawwa babu tsayawa addu'a kawai ku ce Allahu akbar assalamu alaikum kaga ka bai ta ku dai biyu ba kun gama ku ba wa du'a'un lahu rukuni na uku bayan niyya da kabbara hudu na uku shine yin addu'a lahu ga mamacin bainahunna tsakanin kabbarorin nan guda hudu in ka yi addu'a ta farko kabbara ta farko ka yi addu'a rukuni ne ka yi kabbara ta biyu ka yi addu'a rukuni ne ka yi kabbara ta uku ka yi addu'a rukuni ne kaga bai na hunna ke amma bayan kabbara ta hudu wannan musahabi ne dan ba sai aka yi wa du'a'un lahu ba'da hunna ba inda ba'da hunna ne har ta hudu ma ta zama rukuni amma baina hunna tsakanin kabbara hudu addu'a wala a samu uku tsakanin kabbara ta farko da ta biyu akwai addu'a tsakanin kabbara ta biyu da ta uku akwai addu'a tsakanin kabbara ta uku da ta hudu akwai akwai addu'a shine du'a'u baina hunna bima ta yasara da kuma da abin da ya sawwaka dama mai yasara ta wala yusahabu du'a'u makasusun a sallar gawa ba a san wata addu'a a bar kebancewa duk abin da ka iya kawai kai sai yace wa du'a'un ba'da rabi'ati da yin addu'a bayan kabbara ta hudu in ahabba in yaso in yaso shi ba ita ba rukuni bane shi yana tambaye ko yace wa du'a'u lahu bainahunna ya ce ba da hunna ba domin ya ce ba da hunna to ta bayan kabbara ta hudun ma ta zama rukuni ana so ya yi dai addu'a ta hudu in a habba in ya so musalla to ai mun fada wa du'a'u ba da raji'a ce ina habba da ya gaba yusri ko musalla to eh yusalla yana biyantawa ko wa yujma'u kuma yana yin jami'i domin kaga idan ya bukatu a cikin addu'ar kenan musanna yana biyantawa wa yujma'u kuma musanna ana tarawa ana biyantawa wa yujma'u kuma ana tarawa idan kaga idan ya bukatu abin da yake nufi a nan yusanna wa yujma'u ba na addu'a ba na gawawwaki ko kuma na addu'a ɗin yana biyantawa in gawawwakin guda biyu ne wal jumu'u yana yin jam'in addu'a idan gawawwakin da yawa ne in hita da in ya buƙatu to amma yugallabul muzakkaru ana rinja yadda muzakkari alal mu'annasi abu sabun makintawa gawawwakin idan maza da mata ne to in yazo sai ya ringa da damirin maza jam'in maza ne Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa yace Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa afihinna wannan jam'in mata ne in dai akwai namiji ko guda ɗaya ne to yana ringa da muzakkari alal mu'annasi a bisa abun matsinta idan gawawwakin biyu ne to yi sallah ana yin tasiriya wajen addu'a idan sun kai uku zuwa sama yujma'u ana talawa initaga to amma yana ana rinjayar da muzakkari alal mu'annas wa in walahu ko au ne awwa sallama wa in walahu idan ya ji kunshe shi shi da kansa awwa sallama ba da salatin ko kuma ya yi sallama bayan kabbara ta uku amdan da gangan to a'ada ya koma ya mai da ta nan wato ya koma ya maimaita sallan nan in lam tudfan idan ba a binne gawar ba in ku an riga an binne to ba za a maimaita ba sannan rukuni na ƙarshe na biyar shine wata silimatun da yin sallama wani diba ligerin imani an so ga wani liman israruwa ya asirta sallamar gawa liman ne kadai ake so ya yi a bayyane saboda shi sai ya yi sallama an ji sannan a sallama amma wanda ba liman ba an so ya yi sallamarsa ta gawa a asirce kuma sannan sallama ɗaya ake yi sannan rukuni na ƙarshe shi ne wa kiyamun da tsayuwa babu ruku ba su jada amma ita ma tsayuwar ma da ke da ƙadirin ga wanda yake da ikon tsayuwa idan ba da lafiya ya zauna sannan farilla ma ana yin ta a zaune in ba lafiya ko الجلوس باسم ذلك ثم الجلوس بغير استناد ومن وتبر المسبوق المسبوق wanda aka tsere wa wata kabbara daga cikin kabbarori na guda uku idan aka yi sallama tabbara yayi hakuri litta kabiru domin kabbarorin da suka rage masa ka gane ai fa in kabbara in yayi kabbarorin nan bayan liman ya yi sallama fa har sallasa ta inganta wala yuzu tarbijiha ka gane ai amma ba za a jira shi ba don yin wannan kabbara wa'ada zai koma ya yi su in turi kat eh to shi kenan ba a da wani wada'a zai yi addu'a bayan kabbarar da ta tsere masa in ya yi ta bayan sallama liman in ya yi kabbarar da ta tsere masa zai yi addu'a in turi kat in an bar masa gawar yi a to an sallame za su bari ya liman ya yi sallama in an bar masa a'a ai yanayi yanayi ne in yana da matsayi a cikin jama'a ko a cikin al'umma kuma an lura cewa sallah ta tsere masa da aka yi sallama aka ga shi bai yi sallama ba in abin izina ne a cikin jama'a za a iya bar masa a ce ai malam wani bai gaba ba a jira ko ko alhaji wani ko ko ko sarki bai yi sallama ba kai ka ɗauke gawa sarki bai sallama a kawo ka gani to shi yasa ce in tudu ka in an bar masa in yayi ko da kabbara ɗaya ya samu kabarori uku sun tsere masa kaga zai rama uku ne to in an bar masa yayi ta alƙe duk kabbara yayi addu'a bayan duk kabbara yayi addu'a har yayi sallama wa illa in ba a bar masa ba ba a ma san da shi ba bala sana a bar masa gawa wala ya jeranta shine mai aska yake maka kabbar ta fakat yayi kabbarorin a jere sai Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum kaga babu ta addu'a ce shine wala jelantawa yayi su a jere alhamdulillah sai ne ila ga Allul masa'ili shafi na nawa to a sutura ta ƙarshe wa yajibu alal mukallaf yana wajaba akan baliki mai hankali annu an yuhibba yayi soyayya bi sababi da'atin lahi a dalilin jin Allah shine san da yake maka wa an yuhibba lillah ai bi sababi da'atin la in za ka so mutum ka so shi a dalilin yanayin da'a ga ubangiji mai bin Allah ne sau da ƙafa, to wannan mutumin wajibi ne ka so shi, wajibi ne a ranka ka ji kana ƙaunarsa a dalilin ɗa'a da yake yi wa Allah. Wa ya gaba wajibi ne musulmi ya yi ƙiyayya fillahi cikin lamarin Allah, da sababi ma'asiyatin lahi a dalilin an saɓa wa Allah. In mutum ya zama mai saƙo ne, fasiki ne, to wajibi ne a ranka ka ji kana kinsa saboda wannan fasikanci in ka so shi to kai tarayya da shi cikin wannan zunubi qala Allah subhanahu Allah madaukakin sarki ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu inna ma ala tasirin waliyukum masoyinku kalmar waliyi anan masoyi shine Allah Allah wa rasuluhu da manzansa wal ladina amanu da waɗanda suka bada gaskiya kamar an tabbayin su ai Allah masu imani suna da yawa akwai fasikai a cikin su sai yace alladina yuqimuna salata masu imanin da suke tsayar da sallah akan lokacin ta wa yutuna zakata suke ba da zakar dukiyoyin su wa hum rashiquna kuma suna yin ruku'u wato suna ci gaba da yin sallah bayan tafarilla wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya jibinci Allah da manzansa bi ma'ana yayin soyayya da Allah da manzansa والذين آمنوا يسو ما في إيماني فإن حزب الله حقيقة جماعة الله هم الغالبون سنة ما سنين جاي سورة المائدة آية تهم سنة بيروة تهم سنة شدة وتآية كما الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم العاشر فذاك تبقى سامو mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba in dai da gaske ne sun yi imani da Allah kuma sun yarda da ranar ƙarshe to ba za ka same su yiwa juna man hajjalla suna soyayya da wanda ya saba wa Allah ba wa rasulahu ya saba wa manzansa ba sa kaunarsa kowane ne sai walau kanu aba'u ko da masu saba wa Allah da manzansa sun kasance ubanninsu ne au abunahum ko ƴaƴayensu ne suka zama masu sabo au ikiwanahum ko ƴan uwansu ne au ashiratahum ko danginsu ne ba za ka taɓa samun suna soyayya da wanda ya saba wa Allah ba ko da waɗannan makusantan ne iyaye da ƴaƴa da ƴan uwa da dangi sai Allah ce ula'ika waɗannan masu yin soyayya dan Allah masu yin kiyayya dan Allah ka taba fi qulubihimul imana Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum kuma ya kalfafe su bi ruhin minhu da wani ruhi daga gare shi wani madadi ne da yake zuwa zuciyarsu yake kara musu karfin imani suratul mujadala aya ta 22 waja'a fil hadisi ya zo cikin hadisi anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace ausaƙurar imani mafi ƙarfin igiyoyin imani al'urwatu shi ne igiya ƙura jam'i ne imani ya da igiyoyi da yawa wanda kowane in ka kama zai ja ka zuwa ga Allah to amma mafi aminci na igiyoyin imani wanda ta fi kowace ƙwari ba ta tsinkewa kamar wanda Allah ya faɗa faƙad istamsaka bil urwati alwusqa lam tisama laha yayi riko da igiya alwusqa mai aminci lam tisama laha wanda babu yankewa gare ta to irin wannan urwatu alwusqa din mafi amincin ta mafi karfin ta shine almuwalatu fillahi soyayya da juna dan Allah wal mu'adatu da yin gaba fillahi saboda Allah ka so mutum dan masoyin Allah ne ka ƙi shi don maƙiyin Allah ne wannan shi ne nasu ƙarfin igiyoyin imani ya ce wal hubbu da soyayya fillahi cikin Allah wal bugudu da yin soyayya fillahi cikin Allah azza wa jalla rawahu tabarani fil kabir wani hadisi manzo Allah ce man a'da lillah duk mutumin da ya yi kyauta dan Allah wa mana lillah ya hana dan Allah ya bayar saboda wanda ya bawa ɗin masoyin Allah ne mumini ne salihi abin da ya ba shi zai ƙara masa ƙarfi wajen bin Allah. Wa mana alillahi ya hana dan Allah, saboda wanda ya hana ɗin fasiki ne, in ya ba shi zai samu ƙarfin da zai ci gaba da saƙa wa Allah, saboda kishi da yake yi na Ubangijinsa, mana a sai ya hana shi lillahi dan Allah. Wa a habba lillahi ya yi soyayya dan Allah, wa abu gaba lillahi ya yi ƙiyayya dan Allah, wa alkahalillahi ya aurar da ‘yarsa don Allah, ba don kuɗi ba, ba don mulki ba, ba don duniya ba. Eh, saboda wani ɗinnan mumini ne salihi almajiri mai tsoron Allah, mai karatun Ƙur'ani ko malami ne masani mai bin dokokin Allah. Kawai shi ne dalilin da yasa ya bashi ‘yarsa, ba wai don yana da wani abun duniya ba. Duk wanda ya yi wannan fakalista kamala imanu hakika imaninsa ya cika. duk abin da ake nema na imani ya samu rawahu ahmad wa turmudi alhamdulillah shine annahu alwadi ina ne shafi na ɗari da saba'in da nawa yau ina laifu ba ya zo ya tashi ina za mu tashi jiya jiya ya yi karatu lalle mun gama shukon shidan nan تمرين نشدة شاهد قريبة سبعين دا أفو كون ستة جملين ككسن تد جملولي قدا شدة هو تيكم فئلية كزم جملة فئلية ولا تفارة فئلي أفرقو يكون المفعول به في كل واحدة منها أما مفعول به أجسن قوة إيرة فيكي يزمن تو اسم إشارة سنان إشارة ma ikhtilafi nau'il mushari ilai tare da sassabawan nau'in ismul musharu ilai fi kulli jumla a cikin kowace jumla ka gane ai ya zama jumla ce fi'iliya da ta fara da fi'ili ba da suna ba amma kowace jumla a samu ismul ishara a ciki tare da sassabawan almusharu ilai kamar ka ce ada hazal gulam من المدرسة هذا أي فعل ماضي هذا جملة فعلية هذا اسم الإشارة هو الغلام شين المشار إليه هو هذا هذا هذا الغلام من المدرسة wannan yaron ya dawo daga makaranta wannan jumla ɗin sai ka sake kawowa wata jumla fi'iliya kamar ka ce kana hazar rajulu alima kana hazar rajulu alima misali kaga kana shi ma fi'ili ne ma ko to hazar rajulu haza ismul ishara الرجل شيء المشار إليه kaga an samu ikhtilafi wancan hazar gulamu aka ce wannan kuma hazar rajulu an samu bambanci na nau'ul musharu ilai ka gane ai kana hazar rajulu aliman kaga jumla ta bambanta amma duka jumla ce fi'iliya sannan da ismul ishara din iri ɗaya ne tunda bai ce ka bambanta ismul isharatin ba kawai dai su kul wajib na ismu ishara amma a samu ikhtilafi nau'il mushari ilai kan mun ce al-gulam nan mun ce ar-rajul wannan shine misalin abin da yake nema ka kawo har guda shida yanzu misalin guda biyu muka yi amma ka wuce ta jimali fi'liya yake nema jimla fi'liya kuma ba sai fi'li ma bi ba ko fi'li mudari ma ka kawo ba yake bane kuma jumla ne fi'liya kai ko fi'li amri ma ka kawo a farkon shi ma jumla ne fi'iliya inda bai bambanta fi'ili ya zama madi ko mudari ko amri ba alhamdulillah sai ne Allah rabu ya daka kafi na ɗari da daidai kafi na ɗari da talatin to ina ne albahasin وبقيه من المبنيات انواع اخرى كثيره akwai wasu nau'o'i daban kuma kasira masu yawa fa bakiyar da suka wanzu min al-mabniyati daga ismul mabni ababan ginawa kad takunu garibatin an ka za ta iya zamantowa baƙuwa ce a gare ka walidhalika domin haka ne na tanawalu ba'dha muke kawo wani bangaren ta bibasi a cikin wannan bahasi wa shari da kuma sharhi فنقول muna cewa ta'ammal misalai fi ta'ifatul ula ka lura da misalai guda biyu cikin yankin farko da aka tafi fil hujurati ahada ashara kursiyan da kuma da lasu ma ahada ashara rajulan a cikin yanki na farko kenan tajidu kullum minhu ma zaka samu kowane ɗaya daga cikin su yastamilu ala adadin yana ƙunshe da wasu adadi adadin kuma murakkabun mai hauhawa huwa shine ahada ashara ahada daban ashara daban amma sai aka hada su suka zama adadi daya goma sha daya amma goma daban ɗaya daban ko da a lissafi eh ɗaya da ɗaya za a hada sai zama sha ɗaya ba yawwa to wannan dama yana zuwa a lissafi ne inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ahad da daban asali al'ahad ka gane ashar daban al'ashara amma sai suka zama murakkabai aka hau hawar da su daya tare da daya wai za su dabbarta ma bauti hazan adadi min al-iradi fil misalaini to idan ka lura da gurbin wannan adadi na al-iradi a cikin misalan nan guda biyu wajata fil misalin awwal mubtada ya ka same shi a misali na farko a matsayin mubtada ne domin fil hujrati aka ce sai aka ce a hada ashara to a hada a hada din nan a matsayin fa'ili yake ka gane ai a matsayin mubtada kai amma sai sai aka jinkirta shi wa fil misali sani a misali na biyu mudafun ilai a matsayin mudafun ne wanda yake daukan kisra dan mubtada ne marfu'i nan kuma مضاف إليه ليه مجرور بالإضافة أما دي دي يا تندى ما أكسي ثم أحد عشر با ما أحد با ما يهرب الجري ثم تعالى بإضافة ولكنك تدري سوى كأنك دوبا وانت مبتدا وانا مضاف إليه لا ترى علامة الرفي ولا ترى علامة رفع أبا مبتدا أحد عشر أكسي ولا علامة الجري ولا علامة الكسرى لا مضاف لأكسي مع أحد عشر ba annahu tare da cewa suna ne sayyun ingantacce sayyun akiri ne al'ad suna ne ingantacce don za ka ce ja al'ahadu ra'aytu al-ahada marartu bil ahadi ka gane ai sahihi ne ba mu- ba mu'tallin akili bane amma duk da haka in ya zo a irin wannan matsayi na lissafi tunda murakkabi ne to fa huwa yayin nan idan mabniyun abin ginawa ne tunda baya canza da ahada ashara din nan wa bina'u ala fatihin gina shi da aka yi akan fata ahada ashara kursiyan ahada ashara rajulan ko Mhm. juz'ai yankokinsa ne guda biyu kamata ra kamar yadda ka gani ala fati juz'ai wa bina'u ala fati juz'ai gininsa ya tabbata akan fasahar yankokinsa guda biyu menene yankokin guda biyu akwai ahada akwai ashar ahada yanki na farko ashara yanki na biyu to gina yankokin guda biyu ana gina shi ne ala fati juz'ai kamata za ka bayan da ka gani ba wanda za ka canja wa sani da ahada da ashara ɗin inni ra'aitu ahada ashara kawkaban to wa mithlu haka nan misalin da fi zalika jam'ul a'dad al murakkaba jam'in adadi abun hauhawarwa ila tis'ata ashara har zuwa goma sha tara ka gane ai in ka ce suratu yusufa alaihi salam makiyatun wahaya mi'atun wa ihda asharata ba asharati ba ba asharatu ba saboda bai kai ashirin ba duk wani lissafi daga ɗaya zuwa sha tara in kuma ya ɗora akan ɗari ko akan dubu to ƙyale wannan abin da ya tsoro ɗin inda da kai ashirin ba to gina shi ake akan fata ka gane ai suratul adiyat me ake cewa ita goma ce to wata ce mai goma sha ɗaya ko mai goma sha biyar ko mai goma sha bakwai ko mai goma to mace sun wahaya ihda asharata ka ga cewa fata ali duk wata mai goma sha ka gane tis'a asharata aya za ka lalace cewa ko sab'a asharata aya eh amma in gwammai ne sai ka ji an ce tis'un wa tis'una aya ko sab'un wa sab ko arba'un wa kamsuna ko wannan ya ya wuce ashirin amma daga goma zuwa sha tara to gina su akan fasaha aiki kaga wannan ba kowa ne yake lura da wani ba ko ba kowa ba ne in ba karatu ya zo ta nan ba amma in ya tsoro a kan ashirin to da ruhu a kawai ne kamsun wa kamsuna aya ko tis'un wa tis'una arba'un wa arba'una ko salatun wa ishiruna duk ana samu kaga duka ruhu ne amma in ya wuce goma bai kai ashirin ba to ana gina ta akan fata tis'a asharata aya ko ko ko kam ko kamsa asharata aya gashi nan dai tun daga ihda ashara din yawa isna ashara duka haka zaka ga ana faɗa Na- to wannan haka ka'ida take saboda ya zama jam'ul a'adadil murakkaba jam'in adadi ba zan idan ko jami'ul a'adadi kai dukkan wasu adadi al murakkaba masu hauhawa in ya wuce goma kaga ya fara hawa daga sha ɗaya kenan ila tis'ata ashara zuwa goma sha tara kaga anan ma ila muka ce amma sai muka ce tis'ata ba mu ce ila tis'ati yau kaga har mujeri ne amma dole ka gina shi akan me fata ila tis'ata ashara ba a da isna ashara in ban da isna ashara domin isna a gaban sa akwai yani isnai akwai tasniya ka gane ai wa isnatai idan mata ne isnai maza ne maza goma sha biyu wa isnatai asharata to wannan yar daure ta ake ba a kira ta akan fata bayin sadara kullum mina mu'rabun ko domin gangalowar ko da ɗaya daga ciki irabul musanna ne ana masa irabu abun biyantawa isna da isnatai ma'adina aju ko ajuzi tare da ginin kaunar alifati akan fata in ka ce isna ko isna tai to gaban dole ka kai ashara ta aya shi ma dai zaka gina sauran shine al'ajuzi karashin yankin zaka gina shi ma alfati akan fata to alhamdulillah akwai su misalan da yawa suna nan lokacin sallah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم ألقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أوالك أوالك جل الله يا حلم أوالك